الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام
يوم شاء أكو رمضان hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da hudu ga watan april shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin tafsiri na suratul kahf yau za mu tashi aya ta hamsin da hudu walaɓar sarrafna
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا kafin mu fara fassara akwai tambayoyi wanda aka aiko da su kafin nan akwai wata baiwa Allah da ta aiko da ƙur'anai guda biyu ta ce ta bayar da su a yi karatu da su fi sabilillah Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mata da alkhairi Allah ta'ala ya sa aljanna ya zama tomo komanta kuma wannan baiwa Allah na manta in tambayi sunayenta in tambayi sunanta duk shekara sai ta aiko da qur'anai duk shekara sai ta aiko da qur'anai a wannan masallaci amma insha Allah a zan binciko sunanta domin yan uwa su dage da yi mata addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya biya mata bukatarsa na duniya da lahira Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta wannan a cikin mizanin kyawawan ayyukanta Allah ta'ala ya sa aljanna ya zama to makomanta to ga tambaya assalam Allah ya ƙara wa malam ilimi da sabaki amin malam shin ya halatta mutum ya ce ba na neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya halatta wato ya halatta musulmi ya ce ni ba na neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan magana yana da harshen damo an gane wannan ko za mu iya cewa eh kuma mu ce a'a ina fata an lura yawa idan ana nufin neman taimako na isti'ana na ibada sai mu ce ba a neman taimako da kowa sai Allah subhanahu wata'ala idan mutum ya daga hannu ya rasulallah ka taimake ni ka bani arziki ya rasulallah ka taimake ni ka bani lafiya ya rasulallah ina neman shugabanci a wajenka wannan ya zama to mushriki domin isti'ana ibada ne ba a yin shi a wajen kowa sai wajen Allah subhanahu wata'ala a cikin alkur'ani Allah ya ce mu yi addu'a a cikin suratul fatiha kullum idan muka yi salloli guda biyar ko muka yi sallolin nafila ai sai mun ce iyaka na abudu wa iyaka na sa'i kai kaɗai muke bautawa kuma kai kaɗai muke neman taimako a wajenka kaga wannan an gabatar da makulun bi maimakon a ce na abuduka wa nasta'inu bik ko kaga inda an ce na abuduka muna bauta maka zai iya ɗaukar muna bauta maka kuma muna bauta ma wani kuma zai iya ɗaukar muna neman taimako a wajenka muna neman taimako a wajen wani amma in an yi abin da malaman balaga suke kira ta ƙadimu ma haƙo wuta a fiye yufidul hasan yawwa maƙulin biyu ya kamata a kai shi ƙarshe ne sai aka zo da shi farko za ka ce iyaka na abu kai kaɗai muke bautawa kuma wa iyaka na kuma kai kaɗai muke neman taimako da kai to da haka isti'ana na ibada Allah kaɗai yake neman taimako wajen shi wanda ya nema wajen annabi ko ya nema wajen mala'ika ko ya nema wajen waliyi ya zama to mushriki ya fita musulunci wa iyyaz billah to amma mutum yana iya cewa muna neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wajen fassara shari'a idan mutum zai fassara alqur'ani ba zai iya fahimtar alqur'ani da kyau ba idan ya dauki qur'ani zalla idan ya dauki qur'ani zalla zai fassara shi ne da sarran shi in yana so qur'ani ya bashi haƙƙinsa to ya fassara qur'ani da sunna sa'annan kuma da fahimtar magabata Allah ta'ala yana cewa wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun saukan maka da zikiri domin ka yi bayani ga mutane abin da aka saukar zuwa gare su kaga shi kenan muna neman taimako da manzon Allah wajen fassara alqur'ani wannan isti'ana din isti'ana ce lugawiyya ba isti'ana bace ta ibada isti'ana ta ibada da Allah kawai ke nema idan mutum ya ce ba na neman taimako wajen manzan Allah yana nufin neman taimako na ibada wannan ya yi daidai kawai misalin mutum ya ce ba na neman tsari da manzan Allah ba na neman manzan Allah ya tsare ba na yanka da sunan manzan Allah ba na roƙon manzan Allah wajen biyan bukata ya yi kuskure bai yi kuskure ba duk wannan haƙƙin wane ne haƙƙin Allah ne lillahi haqqul la yakunu li ghairihi wa li ghairihi haqqul huma haqqani la taj'alul haqqaini haqqan wahida min ghairi tamyizin wala furqani Allah yana da haƙƙi haƙƙin nan baya kasancewa na wani sa sannan wani sa ma yana da haƙƙi haƙƙi ne guda biyu daban-daban la taj'alul haqqaini haqqan wahida kada ku sanya haƙƙi guda biyu ya zama guda ɗaya min gairi tamyizin wala furqani ba tare da rarrabewa ko kuma bambantawa ba ka bambanta haƙƙin Allah daban haƙƙin manzan Allah daban an gane ko yawa isti'ana dugawiyya muna neman taimako da hadisin manzan Allah a wajen fassara alqur'ani duk mutumin da ya fassara alqur'ani da sarransa bai nemi taimakon manzan Allah ba ko yace zai iya wadatuwa da alqur'ani kawai ba tare da ya nemi taimakon manzan Allah ba ya karyata alkur'anin ma kan shi tunda shi qur'ani ya ce mana ba za ka fahimce shi ba sai da wa sai da manzan Allah Allah ya ce wa ma anzalna alayka alkitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fi ba mu saukan maka da littafi ba ya rasulullah sai domin ka yi bayani ga mutane da abin da suka yi sabani a kan shi idan mutane suna sabani kan aqida in mutane suna saɓani kan ibada in mutane suna saɓani kan mu'amala wajen wa za a koma manzan Allah zai raba mana gargaba sai wani ya ce ba ruwan shi da manzan Allah ba ruwan shi da hadisin manzan Allah Qur'ani zalla shin yayi aiki da wa'annan ayoyin kaga wanda ya ce Qur'ani zalla to ya ƙaryata shi kanshi alqur'ani Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi liyubayyana lahu ba mu aiko manzo ba sai da harshen mutanensa don yi musu bayanin a ciki na fasan gane wannan saboda ka masu cewa ƙala ƙato zance na gaskiya in ba su tuwo ba sun fita musulunci na fasan gane domin sun ƙaryata alkur'ani wanda ya ƙaryata alkur'ani ya yi rinta mai son ƙarin bayani ya duba cikin miftahul janna na al'allama asiyubi ya yi bayani cewa duk masu cewa ƙur'ani zalla wa'annan zanadiƙa ne ba musulmi ba ne su saboda sun ce ƙur'ani za su bi amma kuma sun karyata alƙur'ani wajen zilla sannan kuma assalamu alaikum allah ya ƙara wa malin lafiya da nisan kwana na ji bayanin da shek ya yi a kan mutumin da yana barci ya faɗo wa ɗan uwansa sai ya mutu amma ban ji bayani akan kafara ba ko babu kafara a gare shi ne Allah ya kara wa Sheikh lafiya ya kare shi da makiya ya kare shi daga makiya amin ito wannan magana kusan zance na dan manta ban yi magana kan kafara ba cewa shi wannan mutumin wanda ya fado wa dan uwansa ba da gangan ba yana cikin bacci ne ya fado a nan wajen mun ce wannan kisa da yi wa dan uwanci kisa ne na kuskure ba maganan kisa ba za a ce shi a kashe shi ba wannan wa katabna alai wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs an gane wannan ko to wannan bai shafi wanda ya kashe wani da kuskure ba nan ana magana kan wanda ya kashe wani ne da gangan wanda ya kashe wani da gangan shine za a kashe shi wanda ya kashe wani da kuskure zai biya diya sai dai idan dangin sun yafi an gane to dangane da kafara ba zai yi kafara zai yi azumi 60 wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة من ودية مسلمة إلى ها إلى أهله أن قالوا إلا أن يصدقوا وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة kuna wani ko idan ya kasance mutum ya kashe ainihin mutum da kuskure to zai biya diya kuma zai yi kafara azumi mutum ko da dangin mamaci sun yafi wannan yafiya baya hana a yi azumi sittin din nan wannan yin azumi sittin haƙƙin Allah ne amma wanda ya kashe wani da kuskure akwai sabanin malamai dangane da wannan wasu malamai suna ganin wanda ya kashe wani da kuskure zunubin shi ya fi ƙarfin ya yi kafara wannan shi ne mazhaba na jumhur khilafan limali shi imam malik na gani cewa tunda an ce wanda ya yi kisan kuskure ya yi kafara to wanda ya ganganci shi ya fi cancanta ya kafara amma mazhabin jumhur ya fi in ka ji an ce a yi kafara to zunubin bai yi girma sosai ba kenan allahu a'lam sannan sai tambaya malam dan allah ina da wata tambaya Allah gafar su malam shin yana halarta mutum ya yi wa mutum ya yi burin mutuwa mutum ya ce ya Allah ka kawo mutuwa in huta shin ya halarta to amsa a nan wajen baya halarta ga musulmi ya yi burin mutuwa an gane ko musulmi ya ce ya Allah kawo mutuwa haramun ne shi kila wani ya ce menene dalili sai mu ce akwai nasoshi da yawa daga alkur'ani da kuma sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Anas bin Malik radiyallahu anhu wanda manzon tsira sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yatamanna yanna ahadukum al-maut li dhurrin nazala bihi an gani kada ɗayan ku ya kuskure yayi burin mutuwa saboda wata cuta da ta sauka a gare shi fa in kana labudda mutamanniyan للموت فليقول اللهم أهيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي wato idan ya zama ba makawa sai ya yi burin mutuwa sai mutum ya ce ya Allah ahayini ma kanatul hayatu khairan li ka rayar da ni matsar rayuwa shi ya fi alkhairi gare ni wa tawaffani ya Allah ka dauki raina an gane wannan ko idza kanatul wafatu khairan li idan mutuwa ce fa alkhairi gare ni kenan yin burin mutuwa ka ce ya Allah kawo mutuwa bai halarta ba haramun ne a mahanga na shari'a mutum ya ce Allah ya kawo mutuwa amma idan mutum ya ga dole sai ya yi burin mutuwa sai ya ba Allah zaɓi sai ce ya Allah ka rayar da ni idan rayuwa na shi ya fa alkhairi ka ɗauki raina idan ɗaukar raina shi ya fa alkhairi sannan ya zo a cikin Bukhari da Muslim ta hanyar kai cewa yana cewa a taitu khabbaban wa kadimtawa saba'an fi badani na je wajen khabbabu bin aras alhali ya yi sakiya ya yi lalas guda bakwai a cikin cikinsa kowa ya san lalas aiko mutum ya sanya wani wani karfi sai ya yi jajawur sai ya nana a wajen ciwo an gane ku wato akwai tsananin wahala amma in ka nana shi a wajen ciwo in sha Allah ko da kansa ne yakan warke sura ka wannan lalas din ana warkewa amma akwai azabtar da kai a cikinsa to yace na je wajen kafa bin aras alhali yayi lalas guda bakwai a cikinsa a cikinsa ya maka tsakiya da wuta wurare bakwai to da na- na je ziyara na kai mai ziyara don in gaishe shi sai na ji yana cewa laula annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam nahana an nad'u bil maut la da'awtu bihi da ba dan annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana mu mu yi addu'a Allah ya kawo mutuwa ba da nayi addu'a Allah ya kawo mutuwa saboda rashin lafiya ya kai mun inta annabi ya hana mu an gane ko wannan hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi da Muslim sannan a wajen Bukhari kuma daga hadisin Abi Hurairah radiyallahu anhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wala ya tamanna yanna ahadukum al-maut kada ɗayan ku ya kuskure yayi burin mutuwa in ma musinan fala allahu an yazdada khairan zai iya yiwa mai kyakkyawan aiki ne to zai iya yiwa Allah ya bashi tsawon rayuwa kira ya ƙara yawan aikin alheri wa in ma musi'an idan ko mai mummunan aiki ne fala allahu an yasta'ati ana fatan ya dawo ya gyara kurakuransa an gane wannan ko to amma akwai lokacin da yake halatta ga musulmi ya yi burin mutuwa ko kuma samsan baya halatta ta kowane hali to malamai sun ce akwai tafsir akwai sanda yake halatta musulmi ya yi burin mutuwa idan ya zama to ana so a fitini musulmi a cikin addininsa ana so a fitine ka a cikin addininka idan mutum ya ga ana so a fitine shi a cikin addinin shi ko ana so a fitile shi ana so a keta masa mutunci zai iya burin mutuwa zai iya cewa ya Allah ka ɗauki raina domin kariya ga addini na ko ya Allah ka ɗauki raina domin kariya ga mutunci na misali mutum na iya cewa idan mutum ya ga yana da raunin imani yana iya cewa ya Allah ka ɗauki raina kafin bayyanar dajjal ya Allah idan ya zama to gobe ne dajjal zai bayyana ka ɗauki raina yau ya yi kuskure saboda yana jin tsoro kada dajjal ya fitine shi a cikin hakidan shi an gane wannan ko to saboda haka daga cikin dalilai wanda ya nuna mutum zai iya yin burin mutuwa idan ya ga ana so a keta masa addininsa ko ana so a keta masa mutunci maganar maryam alaihi salam lokacin da maryam salam ta samu juna biyu ta samu juna biyu kuma ta haihu ba tare da miji ba ta samu juna biyu ta haihu ba tare da miji ba hankalinta ya tashi yanzu mai za ta je ta gaya wa mutanenta mai za ta gaya wa mutanen gari Eh? yanzu in an ganta da juna biyu da za ta gaya wa mutanen gari ba ta da bishi shin ko da ta rantse cewa ba ta taba yin zina ba za a yarda ba za a yarda ba idan an ga ta haihu babu miji me za a tumce ta da shi kaga za a tumce ta da zina to kuma ga ta ta fito a babban gida ita ma mutuniyar kirki ce tana ganin cewa idan ta zo gaban jama'a da wannan ciki zai zama to zubar da mutuncin gidansu zai zama to zubar da mutuncin wa ita kanta to kuma kariya ga addinin musulunci kariya ga mutunci wajibi ne to maryam bai ta ce an gani sai maryam take cewa a ya laita ni mitu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya da ma a ce na mutu kafin wannan lokacin in kasance mantacciya wacce aka manta da ita an gane ne da ma a ce na mutu kafin wannan lokacin in kasance mantacciya wacce yake an manta da ita da ma a ce na mutu kafin wannan haihuwa din a manta da ni ya fi alkhairi da wannan abu gare ni kaga ana wajen ta yi burin mutuwa saboda me kariya ga addini kariya ga mutum- mutunci Ah. sannan kuma al-imamu ahmad ya fitar da hadisi da isnadi wanda yake sahihi daga hadisin mu'azu bin jabal radiyallahu anhu cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa idza aratta fitnatan fi qaumin fatawaffani ghayra maftun ya Allah idan kana so ka jarabi mutane ka jarabi mutane ka fitini mutane ya Allah to ka ɗauki raina ba tare da an fitine ni ba ka ɗauki raina kafin ka fitine ni kana ce mutum yana iya roƙon Allah ya Allah in dai har za ka jarabe ni da abin da ya fi ƙarfin imani na ka ɗauki raina kafin lokacin ya halatta kaga a nan wajen mutum ya yi burin mai mutum ya yi burin mutuwa na fatan gane wannan sannan imamu ahmad ya fitar da hadisi da sanadi sahih daga mahmud bin labi Allah ya kara masa yarda cewa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce isnatani yakrahu mabna adam abubuwa guda biyu dan adam yana kyamun su al-maut wal maut khairul lahu khairul lil mu'minina min al-fitna dan adam yana kyamun mutuwa mutuwa shi yafi alkhairi ga mu'minai fiye da ainihin fitina da a jarabe ka cikin addininka a sanya ma shubha ka zo ka fada cikin bid'a ko ka fada cikin shirka me ya fa alkhairi gare ka eh da ainihin a samu wani mugun malami kai kana da rauni a samu wani mugun malami ya kawo shubha ya jarabe ka a cikin addinin ka ya sanya ma bid'a ko ya sanya ma shirka shin da karayu da bid'a da karayu da shirka da ka mutu wanne ba alkhairi gare ka kare ka mutu an gane ko dan adam yana kin mutuwa alhali mutuwa shi yafi alkhairi ga muminai fiye da fitina kaga ana wajen ce mutuwa shi yafi alkhairi ga muminai amma mutuwa bai fi alkhairi ga kafirai ba ko yanzu kafiri shin in kafiri ya shiga cikin bala'i da tashin hankali ya mutu shi yafi alkhairi ko ya ci gaba da rayuwa kila zai tuba ai gare ya ci gaba da rayuwa kila Allah ya taimake shi ya ci wa'azi ko ya samu wani bayani ya tuba ga Allah an gane wannan ko to wannan kenan a sannan wa yakrau illatul mal wa illatul mal aqallu lil hisab dan adam yana kinkiya yana kyamun karancin dukiya baya san a ce shi talaka ne alhali kuma karancin dukiya shi ya fi karanci ga hisabi in kana da karancin dukiya tambaya kaɗan za a yi ma a ce ka wuce amma in har kana da dukiya mai yawa kowanne sai an tambaye ka a ina ka samu kaza a ina ka samu kaza a ina ka samu kaza kowanne sai an tambaye ka kayi bayani an gane sai an fata maka lokaci wajen bayani amma in kana da karancin kuɗi yanzu da mutumin da yake da kasi kasi aljuhu kuma aljuhun ya ci kafal da mutumin da ya dinka kaya ba ko aljuhu a wajen shi wanne ne zai fi samun sauki wajen bincike wanda bai da aljuhu mutum yana so ya wuce kan iyaka sai ya zo daga shi sai sandan shi kuma ya zo da riga ba aldu ya rike sanda sai riga ba aldu ga wani mutum ya zo da wasu ƙatin-ƙatin mota tan ko a ƙatin-ƙatin mota irin kofin gobi din nan sun cika da kaya shin a cikin su biyu wane ne zai sha wuya wajen bincike kaga wanda ya cika mota makin da kaya ko ba ka ba to saboda haka dan adam yana kin karancin dukiya alhali karancin dukiya shi yafi sauki ga lissafi to bari ki tambaya da Allah ya jarabe ka da karancin dukiya da ya jarabe ka da dukiya mai yawa wanda ka fito tsakani da Allah ka yi adalci wani zai ce Allah ya jarabe shi da dukiya mai yawa amma Allah ya bashi karfin imanin da zai aiwatar da dukiya inda ya dace na fata gani don a wannan zamanin gara Allah ya jarabe ka da Allah ya baka dukiya don Allah ya baka dukiya mai yawa jarabawa ne wa nabluukum bil khairi wa sharri fitna in Allah ya baka dukiya mai yawa ya jaraba ka ne ya ga me ka yi da wannan dukiya in ya jarabe ka da talauci ya jaraba ka ne ya ga zaka yi hakuri da talaucin ba za ka fada haramun ba duk jarabawa ne ina fata gani a irin wannan zamani namu in talauci yawa mutum yawa hatta addini shi ma zai karanta barin kawo misali yanzu matarka wajibi ne ga matarka ta sa hijabi dole ne to za ga wani matar shi hijabinta ya dage bai da kudin da zai dinka mata wani yana ji yana gani matar shi na tafiya hijabi bai cika ba kuma bai da kudin ne ba yanda zai yi ina ba ta gane wannan kaga da yana da kuɗi ne kawai sai ya aiwatar da wannan kuɗi ya sai mata wani hijabi ina ba ta gane wani yana so ya kai yaran shi makarantar islamiyya ma su yi karatu bai da kuɗin school fees haka zai bai yaran su zauna suna ta yawo a cikin cikin layi an gane wannan ko da yana da kuɗin da ya biya yaran sun je sun yi karatu sun samo alkhairi yanzu kusan a wannan zamanin komai kuɗi ne in da akwai abin da yake yiwuwa ba kuɗi yanzu a wannan zamanin babu abin da yake yiwuwa ba kuɗi kusan an gani in baka da kuɗi sai dai ka kama ɗaki ɗaya da kai da matanka da yaranka ɗaki ɗaya shin za ka samu damar yin addini yadda ya kamata da kai da matanka da yaranka guda goma kuna cikin ɗaki ɗaya shin zai yi kai tarbiyyar yaranka yadda ya dace in za ka yi alaƙa da iyalanka ta ya za ka yi shi za ka ke gani a tudun wada yanzu za ka ga iyaye sun turo yara waje karfe goma sha ɗaya ƙananan yara suna waje saboda baba ya dawo baba ya dawo yana so ya tattauna da da ainihin matar shi idan yaran suna cikin ɗakin babu wani alaƙa da zai yi tsakanin shi da matar shi akwai mutumin da na sani wallahi iyalin shi ta kai ƙaran shi dangane da wannan al'amari yace wallahi abin da ya sanya babu wani alaƙa saboda yara sun girma ya zai yi da su yara sun je ba kwaɗa shi da yake da shi shi wannan bai da uzuri yana da uzuri to kaga inda yana da wadata sai ya kama ko da set contain ne ko yaran suna wani waje shi yana wani waje shi sa na ce muku yanzu in kana so ka yi addini yadda ya kamata sai da kuɗin ma yanzu sai mu ce rubuta Allah Allah ya bashi dukiya na halal idan ko Allah ya jarabe ka da rashi sai ka yi hakuri ko in Allah ya jarabe ka da rashi in ka yi hakuri sai ya zama to alkhairi ga gare ka yanzu in mataka za ta je unguwa unguwan nan na da nisa ya za a yi za ka hau a shafa waye zai ɗauke ta ya dace da addini amma da kana ɗan kuɗi ba sai ka sayi mota ko ka sayi ɗan mashin in za ta je unguwa ka ɗauke ta ka kai ta ka dawo da ita amma in baka da shi haka za ka haƙura wani namiji ya ɗauke ta yana haɗa jiki da ita ko iyaz billah kaga wannan ba ƙaramin fitina ba ne wannan bai halatta ba a addinin musulunci amma kana ji kana gani sai dai kai shiru in ka ce baka yarda ba sai ka ce ma to ina so in je unguwa ya za a yi to ya za a yi kai ne waya kawo lokuta ba ka da kudin hawa mashin nan an gane ba ka da kudin siyan mashin kuma za ta je ta shiga mota ta hau mota ta yi cuɗanya da maza ko ta hau mashin ta yi cuɗanya da maza ya za a yi ai duk guda biyu ana cuɗanya da maza eh wani ya ce wai ai shaka ai shaka na masu kuɗi ne Allah shi taimake aha to insha Allah za mu kai Allah ta'ala yana cewa ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل حقيقة من جبتويا من صرفها mun sarrafa a cikin wannan alkur'ani ga mutane mun sarrafa musu kowane irin misali duk wani irin misali wanda ya kamata a ba dan adam dan ya fahimci lalle musulunci gaskiya ne dan ya fahimci lalle alkur'ani gaskiya ne dan ya fahimci cewa lalle akwai Allah subhanahu wata'ala Allah ya kawo a cikin alkur'ani an gane ko dan adam ba shi da wani uzuri da zai gaya ma Allah cewa ba a yi masa bayani ba duk wani misali wanda hankali zai ɗauka tun da Allah ta'ala shi ya san ɗan adam Allah ya san ƙwaƙwalwan ɗan adam Allah ya san abin da za a gaya wa ɗan adam ya gamsu wanda ƙari kalakanar insana wa na'alamu ma tu wasu wasu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid hakika mun halicci mutum mu muka fi kowa sanin abin da yake masa waswasi a cikin ransa duk wani abin da yake damun ɗan adam ya hana shi imani Allah shi ya fi kowa sani Allah ya fi kowa sanin abin da yake damun dan adam ya hana shi mai imani to saboda haka Allah ta'ala yana kawo kowane irin bayani kowane irin misali dan ya kusan ma dan adam da shubha ya tabbatar masa da hujja yasa Allah yake faɗa a cikin wata aya sanurihim fil sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq da sannu zamu nuna musu ayoyinmu za mu nuna musu ayoyinmu fil afaki a sarari wa fi anfusihim da kuma su kawukan hatta ya tabayyana lahum annahu al-haq har sai ya bayyana gare su cewa lalle Allah gaskiya ne an gane wannan ko to saboda haka Allah ya sarrafa a cikin Qur'ani kowane irin misali wa kana al-insan aksara shay'in jadala amma mutum ya kasance mai yawan wani abu wai shi jayayya dan adam mutum ne mai yawan jayayya ko da an mai bayani ya gamsu wallahi sai ya yi jayayya an gane wannan ko ko da ka kawo mai hujja ka kure shi ko da ka kawo mai hujja wanda ya saki zuciyar shi wallahi sai ya dan tabuka sai ya nuna ma cewa bai gamsu ba alhali kuma ya gamsu malamai suna kiran wannan mukabara mukabara mutum ya san gaskiya amma ya kekeshe ya kekeshe ne zuciya ya ce wallahi shi kwata-kwata bai gane komai ba shi bai yarda ba alhali ƙarya ne ina fatan gane wannan wato Allah yana yin haka ne don mutane su shiri zuwa ga gaskiya kuma mutane su wa'azu amma sai mutane ya zamanto suka bujiro ma alkur'ani da jayayya da husuma Allah ta'ala ya kawo a cikin Qur'ani misalai da dama za mu dan kawo kaɗan dan kasancewa lallai da gaske Allah ya kawo misali mai shiga zuciya alkur'ani Allah yana cewa inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqa Allah baya jin kunya ya buga misali ko ko kadan ne ko da dan sauro ne ko abin da yake sama da sauro Allah ya nuna in ka tabbata kafiri ne kai dan tawayen Allah ne to muna so ka halici sauro sauro yanzu ka isa yanzu malaman kimiyya da fasaha za su iya halittar sauro to Allah ya buga misali da sauro Allah baya jin kunya ya buga misali da sauro ko abin da yake sama da sauro fa an ballazina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim amma waɗanda suka yi imani fa sai su san wannan lalle gaskiya ne daga ubangiji wa an ballazina kafaru amma waɗanda suka kafirta fa yaquluna ma za arada Allahu bi hadha masala sai su ce wai me Allah yake nufi da wannan misali ne alhali fa misalin fa ya shiga zuciyarsu ya jiki zuciyarsu sai su yi mukabara su iya da an gani daga cikin wannan misali Allah ya ƙara doka mana wani misali ya ayyuhan nas duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wa law istama'u la wa in yaslubuhum dhubaba shay'an wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dawfa thalith wal maghlub Allah Allah yake ya ku mutane an buga misali wanda ya kamata a ce kuna ji ku yi imani ku saurari misalin nan lalle wa'annan da kuke bauta ma na gumaka wa'annan wanda kuke bauta ma na aljannu wa'annan wanda kuke bauta ma na waliyai wanda kuke bauta ma na shekaru ko gumaka lai ya kuluku zubaban ba za su taɓa iya halittar ko da kuda ba wala wuce ta mahula ko da sun taru sun haɗu sun yi mitin kowa ya kawo irin kwakwalwan shi da basiran da yake da shi Allah ya ce ba za su taba ba kaga wannan kalubale ne ko wannan challenge ne idan ka isa cewa lalle ka shiga kafiri ka halici kudan magani kaga sai ya zama to ka karyata Allah subhanahu wata'ala amma idan ka kasa halittar kudan to ashe ya tabbata maganar Allah gaskiya ne wannan magana tun shekara nawa Allah ya kawo wannan misalin shekara wajen dubu ɗaya da nawa da wajen ɗari hudu da arba'in da wani abu ko shekara wajen dubu ɗaya da ɗari hudu misali a kawo wani misali kuma wannan misali wannan kalubale yana nan yana jira kafiran duniya yana nan yana jira kafirai waɗanda suka yarda da Allah da waɗanda ba su yarda da Allah ba daga cikin su Allah sai ce ma wa in yaslubuhum dhubabu shay'an da kuda zai dan zare musu wani abu ya gudu la yastankizuhu min ba za su iya kwato wannan abu ba yanzu gunkin da suke bautawa da kuda zai dan sace wani abu an kawo mai an dan kawo mai wani abinci zai kuda ya dan sauke zai iya kwatowa sai Allah ya ce da ufa tsalik wal madrub da shi mai nema din mai neman abu wajen gunki din da wanda ake nema a wajen shi ya raunana duk rauni ya tabbata gare su kaga wannan ai mutumin da yake wannan bayani ya kamata kai tsaye ya musulunta ko sannan sai Allah ta'ala ya ce masalul ladina takazu min dunillahi awliya ka masalil ankabut ittakaza baita wa inna awhana albuyuti la baitul ankabut law kanu ya'lamun misalin wayannan da suka riki kuma bayan Allah a matsayin majibintan su a matsayin mataimakan su suna neman tsari da su suna neman agaji da su suna neman ceto a wajen su suna yanka da sunan su ka masalin ankabut ittakaza baita misalin su kamar misalin giza-giza ne giza-giza wanda ya rike gida wannan yanar giza-giza ai shi ne gidansa ko to misalin giza-giza ne wanda ya rike ainihin gida sai Allah ya ce wa inna awhanal buyuti la baytul ankabut lalle mafi raunin gida shine gidan mai yanar gizo yanar giza-giza ya fi kowane gida rauni wanda kana iya hure shi kana iya hure shi da bakinka ya guru kana iya sanya hannu kawai ka dan tura shi to Allah ya buga misali ga masu bautan gumaka masu bautan annabawa masu bautan mala'iku masu bautan waliyai masu bautan kaburbura haka suke an gani kana bauta wa mai rauni da ufa talibul madlu da kai da shi gaba ɗaya duk masu rauni ne an gane wannan ko da kai da shi gaba ɗaya masu menene masu rauni ne wa iyaz billah kaga wannan misali shi ma yayi sannan akwai misalin da Allah ya ƙara bugawa masalul da zina hummilu taurata sun malam ya hamiluha ka masalin jimari ya hamilu asfara misalin wa'annan wanda aka ɗora musu a taura an ba su amanan a taura sun malam ya hamiluha sannan ba su ɗauki wannan amana da aka ba su ba ba su yi aiki da wannan a taura ba sai Allah ya ce ka masalin jimari ya hamilu asfara kamar misalin jaki ne ɗauke da kayan littattafai kaga misali wannan misali yayi ko bai yi ba mutumin da Allah ya bashi zurfin ilimi Allah ya bashi gwalagwalai na alkur'ani gwalagwalai na sunnan manzon Allah sai ya zama to bai yi aiki da shi ba kaman jaki ne wanda yake an daura mai kai an daura mai qur'anai an daura mai abin abin kutubu sitta an daura mai littattafan tauhidi da littattafan fiqh da aka daura mai da yake wajen kwata sai ya tutsu da ya tudu ya zubar da su a nan wajen ina ba kan gane kaga wannan an bashi abubuwa masu amfani wanda ya kamata ya rike su da musu ba muhimmanci amma kuma yayi watsi da su an gane wannan ku? sai Allah ya kamanta shi da jaki dauke da kayan littattafai jaki yana dauke da ainihin Qur'ani tafsirin Ibn Kathir ya san amfani shi bai san amfani shi ba an gane wannan ku? zai iya zuwa ko ina ya sunkuya zai iya yin tunku ya zubar da shi an gano wannan to Allah dai ya kawo mana misalai da dama a cikin alkur'ani akwai akwai wani misali da Allah ya kawo watulu alaihim naba allazi atayna mu ayatina fan salaka minha ka karanta musu labarin wannan da muka bashi ayoyin mu sai ya sulale daga ayoyin sai ya safule yadda ka san maciji yana yin saba haka ya safule daga ayoyin Allah an gani fa atba'ahu shaytan da ya saba ne ma'ayoyin Allah sai shaidan ya bi shi sai ya zamanto maimakon ya zamanto daga cikin masu bin shaidan sai shaidan ya zamanto shi yake bin sa yanzu iliminsa na shaidanci har ya wuce shaidan yanzu shaidan ya koma shi ne ɗalibin wannan malamin an gane wannan ko Allah ya ce walau shi ina la rafa'ana biha da mun so da mun ɗaukaka shi da wannan ilimin wane ne ake magana wasu malamai sun ce akwai wasu wani bayani da aka yi duk da isra'iliyat ne ana bayanin cewa akwai wani mutum ana kiran shi bal'amu dan ba'ura wani wani malami ne wanda ya san attaura sosai kuma ya san ismul lahi azam kai tsaye daga yaro ke Allah Allah yake amsan wannan addu'a din to idan mutane sun shiga cikin tsanani ko sun shiga cikin fari sai a buga masa sallama a zo ya roƙa wa mutane Allah daga yaro ka sai Allah ya saukar da ruwa daga yaro ka sai a samu biyan bukata to sai sai annabi Isa alaihi sai annabi Musa alaihi salam sai ya tura Bal'amu dan Ba'ura ya tura shi zuwa ga ainihin wani sarki a can garin Madiyana can kasar Madiyana ya tura shi domin ya yi wa sarkin nasiha ya janyo shi zuwa ga musulunci shi kuma sarkin sai ya ba malamin cin hanci ya ba shi kuɗaɗe masu yawa ya gina mishi gida sai reshe ya juye da mujiya sai malam ya yi ridda ina fatan gane wannan sai malam ya yi ridda kuma sai ya zamanto sai ya ce da wa aka haɗa shi ba da annabi musa ba sai ya dawo yana faɗa da musulunci yana faɗa da annabi musa alaihi salam shine Allah yake cewa misalin wannan malami ka misalin kalb kamar misalin kare ne in ta hajjil alaihi yalhas wa in ta turuku yalhas misalin kamar kare ne in ka kai ma kare farmaki za ga yana lallage in ka kyale shi ma za ga yana lallage shi ta kowane hali sharri ki tarar shi ko ka kai mai hari sai yayi lallage in ka kyale shi ma sai yayi lallage to wannan malami ta kowane hali ya zama towa musulunci sharri ya zama towa musulunci bala'i wannan shine kyakkyawan misali na malamin da ya san gaskiya sai ya kauce ma wannan gaskiya hadarin wannan malami ya fi na dan fashi saboda dan fashi zai kwace maka menene dan fashi zai kwace maka dukiya mugun malami zai raba ka da musulunci ya raba ka da akida an gane wannan ko to kaga shine misalin da Allah ya kawo dangane da wannan a wata aya Allah ke cewa wa tilkal amsalu nadribu halin nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun wa'annan misalai muna buga shi ga mutane ba masu gano wa'annan misalai sai masu ilimi sai mutumin da yake da tunani sosai to ga misalai da yawa dai an kawo a cikin nan wajen an gane shine Allah ya ce wa laqad sarrafna fi hadha al-qur'an haqiqa mun sarrafa mun jujjuya a cikin wannan qur'ani kowane irin misali amma wa kana al-insanu akthara shay'in jadala mutum ya kasance mafi yawan wani abu wai shi jayayya mutum yana da yawan jayayya ko da ya san gaskiya zai kekashe ƙasa ya ƙi amsan wannan gaskiya ɗin to wannan aya da aka ce wa kanan insan idan muka duba wannan alif da lamun din a wajen malaman malaman nahawu sun ce wannan alif da lamun listigraqil jins wato ya shafi kowane irin mutum kowane irin mutum yana da yawan wani abu shi jayayya kenan za mu ɗauki wannan aya am ne ko wannan aya khas ne sai wasu malamai suka ce wannan aya wannan wannan nafsi makarajuhu makarajul makarajuhu makarajul umu makarajul umu wa ma'anahu ma'anar khusus makarajuhu makarajul umu wato zahirin nafsin am amma ma'anar shi ma'anar khas me ake nufi da wannan ana nufin kafiri ne wai an gane ko wai muka duba siyakin ayan ana nufin kafiri ne shi saboda Allah ya ce wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'an hakika mun sarrafa ga mutane a cikin wannan qur'ani kowane irin misali fa aba aktharun nas sai mafi yawan mutane suka kiyar da illa ne illa kufura mafi yawan mutane sun kiyar da sai kafiri sai ta kafirta an gano wannan ko sai ce nan wa kana al-insan akthar shay'in jadala wane ne mai yawan jayayya kenan ana nufin kafiri an gane ko nan ana nufin kafiri ne shi shine mai yawan wani abu shi jayayya ko da ya san gaskiya ba zai amsa ba an gane wannan ko to wannan shine abin da wasu malamai suka dauka to amma kuma akwai malaman da ke ganin hatta dan adam wanda ba kafiri ba wani lokaci za ga wani musulmi ne shi amma za ga yana jayayya kuma alhali kuma ya san gaskiya an gane wasu mutane sun kawo misali da ainihin hadisi wanda ya inganta a cikin bukhari da muslim cewa wata rana manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya afko ya afko gidan aliyu bin abi talib radiyallahu an alhali aliyu bin abi talib da fatima radiyallahu anha suna bacci da dare sai annabi ya afko musu domin ya tashe su sallar asuba sai annabi ya zo kwankwasa musu ya ce ku tashi ala su salliya ne shin ba za ku yi sallah ba sai ali bin abi talib ya ce ya rasulullah innama anfusuna bi yadillah ai rayukan mu na hannun Allah ne fa idza sha'a an yaba asana ba asana idan Allah ya so ya tashe mu ai zai tashe mu an gane wannan ko sai manzo Allah ya juya yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an gane sai annabi ya juya yana dukan ainihin cinyansa yana cewa yana cewa wa kanar insanu aksara shay'in jadala mutum ya kasance mai yawan wani abu yashi jayayya kaga anan wajen Ali bin Abi Talib anan wajen Annabi ya ce ba za ku tashi ku yi sallah ba sai ce ya Rasulullah wallahi bacci ne ya dauke da amma yanzu zan tashi sai ce ya rasulullah rayukan mu na wajen Allah ne in Allah ya so ya tashe mu zai tashe mu Allah dai bai so ya tashe mu bi sallah ba ina fatan gani to shine sai manzon Allah ya masa gyara yace wannan jayayya ne ba tare da fa'ida ba an gani kinan sahabban annabi ma'asumai ne zai yi a ce sahabban annabi ba zai kuskure ba sahabban annabi mutum ne ko mutum tare yake bai cika goma ba a wajen ahlus sunna dukkan sahabban annabi ba ma aliyu ba suna iya aika suna aikata kurakurai ana ba kan gane wannan yawa kar wani ce to ai aliyu ne nan dukkan sahabban annabi suna da kurakuran su an gane wannan yanzu annabi a nan wajen yayi wa aliyu bin abi talib gyara dangane da wannan to a nan wajen annabi yana nuna mana cewa wannan aya ba yana nufin kafirai bane kadai ana iya samun musulmi ma wani lokaci ya samu zamiya ya rinka jayayya akan abin da yake daidai an gane amma idan ka fara jayayya akan daidai aka nuna ma abin da yake kuskure ka kana kuskuren bai kamata ka yi ka dawo kenan ali bin abi talib da annabi ya gyara mai ya tsaya jayayya kuma bai tsaya ba ya gyara an gane wannan ko haka ake son musulmi wannan shine bambanci tsakanin aqidan ahlus sunna wal jama'a da aqidan shi'a su shi'a suna da fahimtar imamansu guda goma sha biyu ma'asumai ne kamar annabawa ba sa yin kuskure kuma sun san gaibi sun san lokacin da za su mutu ba sa mutuwa sai da yardansu har ma wani babban malamin su ana kiran shi ayatul lahi kameni yana cewa inna li a'immatina maqaman la yaquluhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal a cikin littafin sa al-hukuma al-islamiyya yace lalle imaman mu su goma sha biyu suna da wani irin matsayi la yaquluhu malakun malakun muqarrab mala'ika na kusa da Allah baya kaiwa wannan matsayi wala nabiyu mursal ko wani annabi mursali baya kaiwa wannan matsayin imamai kaga anan wajen ayatul lahi kumeni ya fifita imamai isnai a shari'a akan wa akan annabawa yaya hukuncin mutumin da ya fifita ainihin wani akan annabawa wa iyaz billah Allah ya tsare mu an gane wannan ko wa kana al-insanu aktharu shay'in jadla na'am وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تاتيهم سنة الأولين أو ياتيهم العذاب قبلا وما منع الناس أن يؤمنوا babu abin da yake hana mutane su yi imani in ja abu mulhuda idan shirya ya zo musu babu abin da yake hana su imani wa yastaghfiru rabbahum babu abin da yake hana su su nemi gafaran ubangijinsu akan kurakuran su illa an ta'atiyahum sunnatul awwalin wai sai sunnan mutanen farko ya zo musu da suke nufi da sunan mutanen farko sai irin azaban da ya zo mutanen farko ya zo kafin su yi imani kamar suna cewa ne ba za mu yi imani ba sai irin abin da ya zo ga al'umma kaza ya zo mana shine sunnatul awwalin aw ya'tiyahum al'azabu qubla ko sai azaba ya zo musu karo karo suna kallon shi ko sai azaba ya zo musu daban-daban kala-kala sun gani sa'annan su yi imani an gano wannan aiki kaga wannan magana ya yi daidai da wani aya na alkur'ani inda Allah ke cewa innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawul azab alalim innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun lalle wa'annan wanda kalmomin ubangiji ya riga ya tabbata a gare su ba za su yi imani ba walau ja'atkum kullu ayatin ko da duk wani irin aya ya zo musu ba za su yi imani ba hatta ya rawul azabal alim har sai sun ga azaba mai radadi su suna cewa ba za su yi imani ba sai sun ga sunnatul awwalin an gane sai irin azaban da ya zo ga mutanen annabi Nuhu ya zo musu sai irin azaban da ya zo ga mutanen annabi annabi Musa ya zo musu ko annabi Shu'aib ko abin da ya kama da wannan a wata aya kuma Allah ya ƙara nuna mana wannan in tahris ala hudahum fa inna Allah la yahdi man yudil wa ma lahum min nasirin ya rasulallah in kai kana kwaɗayi a kan shiryar su ba in kana gani za su shirya to Allah baya shiryar da wanda ya bace sai dai idan ya so shirya wa ma lahum min nasiri ba su da wani mai taimako daga wajen su an gani a duk dai Allah ya kawo mana misali irin wayannan abubuwa an gane cewa ba za su yi imani ba illa an ta'atiya hum sunnatul awwalin sai dai idan sunnan mutanen farko ya zo aw ya atiya humul azabu qubla ko kuma azaba ya zo musu wato gaba da gaba suna kallon shi ko azaba ya zo musu kala kala nau'i nau'i ba wai azaba guda ɗaya ba daban-daban kamar a wata aya suna cewa fa'askin alaina kisafan minas sama'i in kunta minas salihin ka sauka mana da wani yanki wani yanki na sama ya fado mana in har kana kai da gaske ne manzon Allah ne ka sanya Allah ya saukar da wani yanki daga sama ya yanko wani abu na sama ya fado mana an gane ko an ajita na ni ta'atika na an alihatina shin ka zo mana ne dan ka kautar da mu daga allolin da muke bauta ma fa'atina bi ma tafiduna in kunta minas salihin ka zo mana da abin da kake mana alƙawari na azaba in kana yi da gaske ne in dai da gaske ne kai manzon Allah ne ka zo da tashin kiyama ko kai da gaske ne ka zo da azaba Allah ya saukar da azaba kafin mu yi imani an gani a wata aya suka ce suka ce ma annabi nu qalu ya nu qad jadaltana fa aktarta jidalana fa atina bima tuhiduna in kunta min as-sadiqin ya nu kai jayayya da mu ka yawaita jayayya da mu tunda dai mun iya da kai ka zo mana da abin da ka yi alkawari za mu yi imani to idan Allah ya zo da azaban ya halakar da su a yadda za su yi imani kuma in ba rashin hankali na kafiri ba ya ce a zo da azaban to an zo da azaba ya halakar da kai to yaya kuma kamar lokacin da muna ƙananan yara idan idan wani ya zo idan wani ya zo da mota zai ture mu zai ce wallahi in ya ture mu za mu in ya in ya buge mu da mota ya taka mu za mu rama suna fatan gane to ya zo da mota ya saka ka ya nike ka shi za ka rama to kaga kokolwan kalbiri duk irin kokolwan kananan yara ne marasa hankali an gane wannan ko a to wannan shine shine Allah yake cewa ko su zo da azaba an gane a wata aya Allah na cewa qalu rabbana ajillana qittana qabla yawmin hisab kije gashi nan وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء sun ce ya Muhammad in wannan gaskiya ne daga wajenka kai mana kai mana ruwan duwatsu daga sama a wuri kina bi azabin alim ko ka zo mana da azaba mai raɗaɗi in har da gaske kace in har kai manzo ne kai an gane wa ma mana annasa an yi uminu in ja'ahumul huda illa an qalu afa asallahu basharar rasula duk da gashi nan duk kala-kalan abubuwa to wannan kalma na kubula din nan bidon bilka a ba eh wato a imma guda hudu a wato sun karanta shi a haka kubula shi ne kira ana a immatul arba'a an gane sannan kuma sauran guda uku nafi'u da ibn kasir da abu amr da ibn amir sun karanta shi ibala أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب قبلا بذنب الكاف والباء na fasan gane wannan to dai akwai wannan wasu ce wannan da kibala da kubula ma'anar su daya wasu ce kubula gaba da gaba kibala kuma daban-daban azaba kala-kala wasu ce ma'anar su daya wasu ce kowanne daga ciki yana da ainihin fassarorinsa an nuna mu cewa lokaci ya insha Allah za mu tsaya a nan za mu ci gaba daga inda muka tsaya Allah ya kai mu na abu zuwa rusu kan zuwa rusu to masha Allah saboda haka wasu ka ce masu karanta shi da ibala an gane wannan ko aw ya ati yahumul azaba azabu qubla ay anwa'an mukhtalifa qubla ay su zo da azaba nau'i daban-daban yatlu ba'daha ba'da ya zama sashi yana bin sashi to idan muka ɗauki kira'a masu karanta shi da kibala kamar inab ma'anan shi kibala ai iyanan su zo mana da azaba muna kallon shi baro da idanmu ai ya atiya humul azab iyanan mujahid daga cikin salaf Allah ya masa rahama yana cewa kibala ai kuja'atan aw ya atiya humul azaba kibala ai ya zo musu da azaba kuja'a a afke ya afko musu da azaba haka nan sai imamu ya imamu imamu shakifi Allah ya masa rahama a yana cewa wa tahqiq anna ma'anahu iyanan yace abin da yake tabbas ma'anan shi shine Allah ya zo musu da azaba baro suna gani wa asluhu min al-muqabala asalin shi daga muqabala ne li anna al-muqabilaini yu'ayidu kullu wahidin minhuma al-akhar masu fuskantar juna su biyu kowanne yana kallon juna abu ubaid yana cewa anna ma'anar qira'ataini wahid shi ana shi fahimta abu ubaid ma'anan kira'an guda biyu ɗaya ne cewa ma'anansu ma'anan kibala da kubula shi ne iyanan gani na ido asulu min al muqabala an gani to malamai dai sun tattauna kan wannan matsala din Allahu a'lam an gani akwai zuwa lokaci to an ce insha Allah lokaci yayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu lada inda muka yi kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana Allah ya zauna da ƙasar mu lafiya Allah ya shiryar da mu ya shiryar da shugabannin mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk